wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da Allah kan mana wannan rana ta alhamis 26 ga watan shawwal hijiran shugaban malai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da 20 ga watan Julai 2017 yanzu za mu saurari shugaban tafsirar alƙur'ani mai tema wanda yake wannan shine kasar da hudu a cikin tafsirin sautar tafsirat ɗaya daga cikin fasoshi dubu da za mu tafsirar alƙur'ani mai girma insha Allah inda insha Allah za mu saurari zan karatu daga adaran ma malam adam katuru na gidan shi malam usman mai tabarai kusurwa da wani fiji yanzu za mu saurari tafsira da bayani daga fadilatun shekul islam wata adatul ana malama shekul usman ibn al-sheikh idris radiyallahu ta'ala anhu ma kusfa zari fi inda insha Allah adaran ma zai karanto mana aya na hamsin da uku a cikin wannan sura suratul fusilat sura na arba'in da biyu sura na arba'in da ɗaya a cikin jerin surori akan mahmullah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في عرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء مهيد
العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وأنعم وأفلح وأنجي وأتم وأصلي وزكي وأربي وأوفي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناظر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين التي سنريهم آياتنا في الآفاق دسنو زامنونا ما kafirar duniya ayoyinmu a cikin sasannin duniya sanarihim da sanda za mu nuna ma kafirai waɗanda suka yarda da annabi muhammadu sallama da sannu za mu nuna musu ayatina ayoyinmu bil afaki a sasannin duniya gabas da yamma kudu arewa sama da ƙasa wasu an fahim har ma a cikin kawunansu za mu nuna musu zagannin za mu na musu ayoyinmu ta hanyar lafin har ya bayyana musu annabul haƙƙu Allah azza wa jalla gaskiya ne kuma alƙur'ani gaskiya ne annabi Muhammadu sallama gaskiya ne awalan ya kafira duka shin bai ishe ka ba ya kai mai sauraro bai ishe ka ba cewa Allah ubangijinka eh annahu ala kulli shay'in shahidin shi mahalarci ne yana kallon dukkan komai ala ku saurara innahu su kafiran duniya fi miryatin suna cikin kokonto ne min liqa'iratihim na gamuwa da ubangijinsu ran tashi kiyama ala ku saurara innahu hakika cewa shi ubangiji muhidin masani ne bi kulli shay'in na dukkan komai Allah ya san dukkan komai zahirin shi da baɗinin shi farkon shi da tsakiyar shi da ƙarshen shi in ala innahu bi kulli shay'in muhidun wato sanurihim ayatuna fil afaqi da sannu za mu nuna ma kafiran duniya da ma sauran musulmin duniya gaba ɗaya duk za mu tsayoyinmu amma musamman su kafirai za a nuna musu ne saboda su suka fa'in gilanci tun da sarai na annabi da sannu za su da ayoyinmu ayoyin farko shi ne za a fara lallasa kafirai a duburmusa su a karkashe su musamman ranar yakin fada a ga sun ga aya ba su taba zaton haka zai iya faruwa a cewar musulmai su samu nasara a kansu ba wanda da musulmai suke ɗaki suna ɓoye suna ibada a lokacin duk duniya duk kafirai ne sai ga shi daga baya a ce musulman nan za su rinjaye kafirai kagai ba su yadda ba ala tun da sanar su ayoyin ne an ko gani ranar yakin badar Allah ba musulmai na fara manya-manyan kafiran wanda kowanne jigo ne a cikin su akwai abu jahil irin su guda saba'in a kashe su suka wuce wuta kuma aka kama manya irinsu kuma guda saba'in aka ɗaɗɗaure su kaga sun ga aya haka ranar yakin handak ranar yakin ahzab shi ma a ranar sun ga aya musulmai sun bijirji da kafirai haka ranar haibara ranar yakin haibara shi ma musulmai sun yi bijirji da kafirai balle kuma ranar banu ƙuraiza haka aka yanka haka aka haka rijiya mai zurfi ko ana kwata da kafirai ana yanka ranar yakin banu ƙwaraiza banu ƙwaraiza sun ga aya su banan nabiyar su ma sun ga aya shine zaus barham barham na biyuwa ne yasa wa salafun an badare wa fatihin wa hantakin maza abubuwa zal hurufin mariyar ka tambayi kafirai ma ai sun ga aya ran yakin badar da ran yakin handar da fatahu makkata a wannan ya kuka annabi ya dan dana musu madaci sun sha daci ba dan kadan ba ayan farko kenan kafare suna ji suna gani Allah zai daga darajar musulmai masu bin addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ayan farko kenan ayoyi kuma na biyu ko da annabin yawa fati musuluncin ba su kare ba tana nan za a ga ayyukan sai na abubakar siddiqu za a ga ayyukan sai na umaru za a ga ayyukan sai na usmanu za a ga ayyukan sai na aliyu halifa bayan halifa halifa bayan halifa wanda zo shi halifa ne Allah zai tsaya mishi a zamanin shi Allah zai daga addini ana ganin kamar ba iya ba Allah zai kiyaye shi ɗaukar addinin hannu wannan halifa na wannan zamanin haka zo zamanin kudubar makatun wabar kafar mahatun rana shamar tiddani da ranar ka gani bai cin wucewan imam malik imam shafi imam abu hanifa su abar bin hambali ko na zamanin shi allah daga shi na daga martaba shi haka ba zamanin gausu ba ta da ba haka yake tafiya لا أشياء أسأل أنا إذا ذات آيوين كون حليفة آية كون حليفة آية gaba ɗin ayoyin Allah kenan sannan martaban ayoyi na biyu Allah ce da sannu kafiran duniya har ma musulman za su ga ayoyinmu musamman fil afaqi a sararin sassanin sararin samaniya da ƙarsai in a sama ne ana ganin rana gata nan guda ɗaya ce kuma tun farkon duniya take kuma har yau ba ta tsufa ba ba ta mutu ba kuma har yau ba a ce ba a san yayin ta ba ba a ce ba a sa ta ba an gaji da ita har yau ba wanda ce ya gaji da ita ga amfani a jikinta tana da haske guda ɗari tana da haske ta rana guda ɗari uku da sittin a ciki akwai ayoyin Allah wasu da yawa ba sa gane ko ko mu sani ba irin hasken da rana take da shi kowa irin yanayin martabar jikin shi hasken ranar siga siga daban-daban launi launi guda ɗari da sittin kuma kowa irin yanayin hasken da ake ba shi hasken da ake ba mutane tsofaffi daban hasken da ake ba gwaraza masu ƙarfi a cikin su shi kuma daban hasken da ake ba ƙananan yara shi kuma daban hasken da ake ba dawakai da jakuna da raƙuma daban hasken da ba giwaye daban hasken da ba awakai daban na halittun ruwa haka su ma manya-manyan su nasu daban matsakaitan su nasu daban ƙananan nasu daban shi sa gona a zahiri ne in kai ka fito waje kai babban mutum magidanci kana harka a kana yau kana kawo da kuma a rana to wannan ranar da ake ba kai a yi da ƙarfin jikinka da za a fito da yaro na goye ya tuma da mana kuma da shi a da rana to da ranar ce mishi yawon akwai irin wanda yake samu take shigar mishi a cikin ɗaki to nau'in ranar guda ɗari da sittin ne dukkan su ayoyi ne amma su da ba sa gane hatta wata na ki ganin shi da daddare shi ma yanayin hasken da yake ba mutane madadi yake shiga cikin jikinsu shi ma kowa na shi daban ne ayoyin Allah ne ga taurari nan kuna ganin su wata gulab ne guda ɗaya da daddare ya haska duniya gaba daya rana gulab ne guda daya ta haska duniya gaba daya ga taurarin irin su faru muqaddam faru mu'ahar wannan nufus irin su surayya ko dabarana nuduha fudayin surayya dabarana haka an han'a faru muqaddam faru mu'ahar wannan nufus jeka irin sauraren sauraren gufuru zabanan irin su ɗalba su shawala su na'ima su bulda sa'ad uda sa'ad uhubiya sa'ad bul'a dukka sanan ayoyi ne na Allah azza wa jalla wanda yake nuna mana su kullum muna ganin su ga sanan har yanzu ba su tsufa ba har yanzu ba su mutu ba kuma muna kallon suna ba mu sha'a har yanzu ba su bar ayatar da mu ba ga ruwan sama duk shekara ya ta zuwa daidai gwargwadon yadda zai amfanar da al'ummar duniya gaba daya har yau ruwan bai ƙare ba aya ne daga ayoyin Allah ga iska kullum tana zuwa mana ka sha arha aya ce daga cikin ayoyin Allah ga lokacin sanyi ya zo aya ne lokacin zafi ya zo aya ne bazara ya zo aya ne damina ta zo aya ne daga cikin ayoyin Allah sanurihimu ayatina fil afaq annan kasa kuma ga kana kala yadda ake shuka a gonaki shuka ta tsoro ta girma ta ba da amfani lokacin damina daga baya a girbe a ci amfanin wani shekarar ma a ƙara noma wani shekarar ma a ƙara noma sun yawa da yadda mutum kawai zai zuba iri ne a ƙarƙashin ƙasa wanda ya shuka dawa ko masara a misali na buhu daya to sai kaga a ƙarshen damina ya kwashi buhuna masu ɗumbin yawa alhali shi kuwa buhu ɗaya kawai ya zuba a gona wanda ma ya zuba mudu ɗaya kuma sai ga shi ma ya kwashi buhuna ai duk wannan ayoyi ne ya za ka ba ƙasa ijiyan abu ƙanƙani Allah kuma azza jalla nan nan kuma ka shi ne yawa kuma ka ci har da shi ma ba yadda akwai da wannan aikin ba sanarihim آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم hatta ya tabbata annahu al-haqq haka halittun duwatsu ga su a bayan ƙasa ka ce ba wanda ya halice su in ka ce ba wanda ya halice su to kenan kawai da kansu kenan kawai suka bullo da kansu kenan kawai kowa ya tsamo kanshi da kanshi ashe duwatsu ya gansu akwai wanda ya yi su itatuwa da ganin su akwai wanda ya yi su akwai wanda ya halice su haka nan duk abin da gina bayan ƙasa akwai wanda ya halice shi wanda halitta kowa shi ne Allah rabbul alamin abin mamaki hatta ɗan adam wanda ma a cikin suna akwai kafiran domin akwai duniyoyi gaba ɗaya wajen guda dubu goma sha takwas ne duniyoyi daban daban to ba duniyar da ake saɓan Allah ciki sai wannan duniyar kuma ita ce karamar su a wajen faɗi kuma zama ta kuma ita ce babban su don da a cikin mu ne akwai annabi Muhammadu akwai annabi Muhammadu akwai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam إذا نجزوا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر حقيقة من كان فدان آدم إذا نجزوا وفي أنفسهم ها أكن كاونا زما كون متن da zai lura da kyau ya sa nazari ya bincike mai zurfi to zai gane cewa shi kanshi ma a karan kanshi akwai ayoyi masu ɗimbin yawa da Allah ya zuba a cikin tsarin halittar shi dan adam ba sun Allah sun kawar kan karanna bani adama to ba halitta mai kyau wajen tsari kamar dan adam ba halitta mai martaba mai girma kamar dan adam ba halittar da yake wa'azi kamar dan adam ba halittar da yake yake jiki ta kiyaye ilimi a kan shi kamar dan adam wajen wa'azi duk taurin kan mutum sai ga zuwa annabi Allah sai ji shi wa'azi in yi ga dama ya tuba yi dama mu da tuba a hallaka shi ko aka aka aka aka an ba dan kafirai hatta zamanin sahabbai da tabi tabina haka nan aka ci da wa'azi in an samu mutum mai taurin kai dan uwan shi mutum za a tura mishi ya mishi wa'azi in Allah ga dama ya shirye da shi kuma shirye ba kuma sai magani to sannan misali a zamanin irin su hajjaji bin yusuf wurin da yau da aka yi shi mai taurin kai ya kashe sharifai ya kashe sahabbai ya kashe mutane kirki da yawa amma ta taurar kanshi wata rana ya zo masallaci a garin madina lokacin zo maka da umra ya zo madina zai ziyara a masallacin madina liman ya wuce yana sallah sai Allah ya sa shi yana jajin sai zo sahun su daya da sa'id bin musayyidi a har mutakaddimi din nan sai sahun su daya hajjaj kowa na tsoron shi din yanzu ko ya ce a kashe mutum shi saboda mulki yana bayan liman ne ba amma sai riga liman rukuku ya riga shi dagowa ya riga shi sujada ya riga shi dagowa ko saboda shi ne mulki ne ana kallon to da kusa da shi kai gane shi shi ne sai da shi ne sai da mina musayi da dalan da aka sallama hajjaji ya miƙe zai fita sai da sai da musayi bi sai da jawo ya shaka irin da na gama dan dakata sai da musayibi ya kammala addu'a shi da goma da goma da ko takalmin hajjaji shi kwala mishi a kai kai kai mutumin banza ne ya kana wani ƙasa kana matsayin halifa na manzala salama kuma gaba ka zo kuma gare shi masallacin shi inda yake kwance ka ce ba da liman ba to wane ne kai da ba kan ce sa yau ina cin sanyi ba da naman mare ka kaga fa ka ne da hankali ban ne ta asali ma a koyi da shi in haɗa da zaka zaka yi mutum ba ya kuma na mata kalma ana tuja ana ce a karon kallon su hajja da ya fata shi shi da banzai shi wani ne shi shi da banzai shi ana gaya shi wani hushi ya san wanda zai ma kai mu hin ma kai mun ne hajja da tun da rufar shi shi sani a ƙasa ya koma sham syria inda a can da yake zama to yake hajjocin nashi can da ke zama gwamna watanni kaɗan sai ga shi ya dawo har madina ƙasa ya ce Allah yana da gidan sai ibn Husayn aka muna shi to tun da kai mun wa'azin nan ba ƙara samun kwanci hankali ba ina ganin sai na ganka ƙara sa a hanya da ana samun malamai irin masu faɗin gaskiya da masu mulki sun adalci kaga shi ma aya zamirin ayatina fil afaq haka da rana Abdullahi Umar radiyallahu anhu shi kuma ya zo aikin hajji zai koma madina a hanya da daddare tsakanin wata makabarta sai gona mutum ya fito da gudu wuta tana cin shi bal bal bal bal bal bal bal bal da gudu da gudu yanzu ya samu abdullahi bin wurin abdullahi ka taimaka min abdullahi ka taimaka min ruwan da ke hannunka ɗan yayyafa min ɗan yayyafa min sai ga wani shi ma fito daga a cikin kafar da gudun su ruwa da bulala a hannun shi ya zo samu wannan wanda ya fito na farkon wanda ya fito daga na farkon shi mutum ne a shi namiji kuma mala'ika ne mala'ikan azaba ne ya shiga fyaɗa ma wannan mutumin bulala yana fyaɗa su ta ƙata shi ballan kai ka ce an watsa ma wuta fetur ne wannan mala'ikan ta ce ma abdullahi bin umar ɗale shi rabar shi kakka ba shi ruwa kakka ba shi ruwa ya ɗaure shi da sarƙa ya gaggaza da shi koma haka da kuma koma ƙabarin daidai da makabartan badar abdullahi umar da alamu da gomo gida yi da kaya gida sai wajen wajen annabi muhammad sallama ya rasulullahi je tare na ga abin mamai ita mai gani ce na ga na ga wani mutum kaji kaji kaji ita ka ga shi ce ka ga shi shi ke nan da ma ce sallu an da bil afaki za ba yan za ba yan bayan kasa ka ga wannan eh ka ga wannan ce to abu jahil ne ita abu jahil ne abu jahil ne ai ba shi ba rahman allah Allah ya yi sanarihim ayatuna fil afaqi da sannu a mutane ayoyin mu a sasannin duniya gaba daya in kana tafiya a hanya ne kana kan mota ne sai ga wata mota ga ta can ta hadari ko ta kone ko ta kwandam mutanen ciki sai ka san da yadda suka yi ko sun mutu ko kuma sun suna asibiti da lafiyar bilau ga shi lokaci kaɗan abu ya canza ko sun mutu lahira ko sun mutu asibiti aya ne a cikin ayoyi kana cikin tafiya mota ka lafiya lau ka lalace ba sa ranka ba aya ne ƙarshe ma dai babanka ya rasu aya ne ba yadda za ka yi da shi innan ka taro su kila ba yadda za ka yi da dawo ko ka kanka ko wani naka su duk ayoyi ne wannan to hatta ma kan kanka Allah ya maka martaba ya akwai ayoyi da ke faka a kanka wani lokaci ka ya ba kuɗi baka ma sai da ka yi kuɗin yanzu ba aya ne bai wani da gare shi wani mutum ya sa maka ciwo kada sai yanda za ka yi sai ka koma gare shi duk yanda za ka yi ba zai yi ba kiɗin ne da ya sa maka kiɗin ne mai yayewa aya ne wani lokaci a baka farin ciki aya ne wani lokaci bakin ciki aya ne kai an tara maka kuma asararar kai dan adam masu ɗumbin yawa wanda sun mutu hankali in ba ka ji kamin ilimi ba ba za ka gane su ba Allah azza wa jalla ya tara maka sufofi da ɗabi'u na halittu na samai da ƙasai gaba ɗaya duk a tsarin jikinka wafi an fusidin a cikin kawunan yani bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu alaihi wa sallam sanarihim ayatina fil afaqi wa nafsu hatta ta'tatum an wal haqq dan adam Allah ya mishi baiwa an zuba mishi abubuwa na halittu gaba ɗaya a tsarin jikin shi kuma shi ga shi da gani ba na farko fajidul insan kal arshi jikin mutum da kake ganin shi to shine anan aka zuba asararin al arshi gaba daya anan aka zuba asararin al arshi gaba daya jikin mutum shine wanda kiwon al arshi ne da kiwon ko ina da ina ya fi ko ina girma fi kowa girma shine aka zuba asararin kamar al arshi jikin nashi gaba daya wa nafsuhu kal kursi nafsu kuma nan ne take matakin alkursi nan ne aka zama su asararin alkursi na dan adam wa kalbahu kalbai da ma'amur zuciyar dan adam kuwa balle a ce musulmi nan ne aka zuba asararin masallacin baitul ma'amuri nan inda malaku ke raya baitul ma'amur da ibada haka shi ma'amuri ne ke raya zuciyar shi da tauhidi da tafakkuri da shuhudiyya da muraqaba da tsoron Allah wanda ɗaifar kalbiya kan jinan sauran kuma abubuwan da suke kewaye da zuciya su kuma nan da aka sanya asararar aljannatai guda takwas wal quwwar ruhaniyya kal malaikati kuma ƙarfin ruhin dan adam nan da aka sanya sirrin malaiku gaba daya ƙarfin ruhin dan adam sannan ne aka zuba asararar malaiku gaba daya wal ainan idanuwa wal udnan da kunnuwa idanuwa idanuwa guda nawa biyu والأذنان كل غدا بيو لو جنان والمنحران هوزا هنشي غدا بيو لا والسبيلان كفا غدا بيو كفا فرجي كفا دبرا نوا wasa da yan da nono guda biyu goma wasu rati wasu ratu wal kamnu da cibi da baki nawa su kala buruji su ne aka sanya a sararin burujai gaba daya burjan nan guda goma sha biyu na wasu ma'izatul buruji burujin jadayu dalwu hutu himlu sauro jauza'a sardanu asadu sumbala mizan a karabu kausu duk a lokacin muhammadu rasulullahi لقد على الإنسان في أحسن تقويم في أحسن تقويم مسلمين جن هذاني أم باش ولا مرتبة في أحسن تقويم أمان قتل اللي قادرين بقبايا ثم رددناه أسفل سافلين دون أمس أثار أمبام أمبام تيمي إن يرمونني تنك إبادة كان لو كده لا كان إبادة أثار كهل اللي قبايا لما نبقي والبصر والسمع والذوق نو جنان gani da ji da ɗanɗano nawa wa shunmu da shaɗa wannan da shafa wannan ɗuku da magana walakal da hankali su kuma kattarari kamar tawar nan ne da rari tawarin zuhal mustari muriha shamar zahara ɗari da kamar suna ɗauke da tsararin tarari ne gaba ɗaya duk a jikinka walaƙar karamna bani adama sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim fi anfusihim nan ba takwas kamar yadda wata yake nemo mara da hasken shi daga rana haka nan shi ma harshe zai magana yake nemo mara shi daga hankali وكما أن القمر يستمد من الشمس هكذا النطق يستمد من العقل عشان زي ما قال يقول ده تقول ينيمو مددي daga hankali me ya kamata ya faɗa wanda bai aunawa ya zama bare bare ya zama bare fasali kenan nan ba na tara a kowane shekara na kwanakin shamsiya suna da kwana nawa ɗari uku da sittin ɗari uku da sittin ko to haka nan ma shine wakama anna fil sanati salasatan wa sittina yawman fakaza fil insani salasatan ya sittina mafsal sana da jishi akwai gaba gaba guda 160 eh a jikin dan adam dan gari ko ga su jijiyoyi guda 160 dan layin guda a duk kwanakin shekara kenan a duk kwanakin shekara arfin jijiyoyin jikinka a duk kwanakin shekara arfin jijiyoyin jikinka kana zuci ido daya kowane jijiya ta amsa kana jin kana da zikiri ɗari guda sittin kenan kana da zikirin malakun al'arishi da na alkursi da na fadin ma'amuri da zikirin aljannatai da na hurin ini da hutamun kilmanin da malaku gaba ɗaya da furujai da darari da rana da wata number ten waka ma an lil kamari samaniyata wa ishirina manzilan faka za fil fanni samaniyata wa ishirina maharajan li hurufil qur'an kamar yanda wata yake da manzuloli guda 28 in ka fara daga nutsuha budayin surayya da barana hada a hada har zuwa ƙarshen burjan nan har zuwa ƙarshen manzulolin nan guda 28 to haka harfa ƙurani su ma guda 28 ne suke fitowa ta harshen ka in za ka yi magana ko za ka yi karatu ta harshen ka suke fitowa kuma sanan da ake koya maka ka gane irin yadda za ka faɗi ha babba ka gane yadda za ka faɗi ha ƙarami ka gane za ka faɗi lam ko ladi ko ɗannewa ko na faɗira ko zadi da sauransu ta wannan harshen ne aka zuba maka a sararu guda 28 da yadda kowane harafi in ya zo in dai ka ji akwai amma za ka iya amma a sararin nan nan in baka je bane baka iya ba idan yana maka dariya amma zarar na na a ciki an zuba maka kana zikiri su hadda su ma sun shiga gaba da kana salati su ma sun shiga gaba da kai su takwas ne ba kwara ɗaya ba duk mai saban nan kana zikiri da ta duk da su wake bayan ake biyan ka dan ɗaya sai na sha ɗaya wakama anna wakama anna kamara yazharu fi hamsa asharata waya waya waya hafa fil fa'i kadhalika tanwin wan nun as-sakinatu ya hafiya ne inda mulakata ya hafi ta kira arfat kamar yadda wata yake haske a wata a cikin kwana goma sha biyar kwanshashen shi guda goma sha biyar ne in ka lissafa daga biyar ga wata sun yake fara haske daga goma sha ɗaya sha biyu sha kusa hudu sha biyar nawa kenan sha shida sha bakwai sha takwas sha tara ishirin haske shi ya ƙare kenan gaba ɗaya sai kuma kuma ina duhu duhu da can ɗaga da can can cikin dare yadda yake fitowa yake haske a goma sha biyar kuma yake ɓuya a kwanaki sha biyar to haka Allah azza wa jalla ya shirya su ma harfa na alqur'ani harfa na alqur'ani akwai abin da ke ce ma tanwini wato faɗuwar suna guda biyu ko faɗuwar fa'a din nan ko haka shi ma tanwini na qur'ani suke ɓoye harfofi guda sha biyar eh harfa sha biyar suke ɓuya tsakaninsu misali kaman wato misalin ta ne ya zo to shi kadai yana ɓoye harfa guda goma sha biyar misali na ce misali la ilaha illallah in ce muhammadun muhammadun a gaban dalɗin nan akwai nu'ara a gaban dalɗin nan akwai nu'ara muhammadun sai wannan dalɗin ta nuna sai ɓoye sai sai ɓoye ta haka muhamma muhamma kaga shi kuma wani shadda ne ya shiga da wannan idgami kenan kamar misali ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah kashi wani ya boye nu a ragon haka misali duk da ka dole ka ga dai ka duba in kana Qur'ani zaka akwai abin da kamar da ce wazan ma wazan nu malahum min mahisin kaga min mahisin da mun kana tana boye harafin guda 15 na Qur'ani na sha biyu wa kama anna fil alamil kabir kama yanda a duniya babba duniya kenan inda alamil kabir inda akwai a duniya babba akwai arzan akwai kasar da muke takata wa jibalar da duwatsu wa ma'adina da ma'adinai wa biharan da tekuna wa anharan da koramu wa jadawula da hanyoyi wa sawa'iqa da kasuwanni to fatasar insan kal arzi jikin dan adam kaman duniya ne gaba daya ta karanta komai ka kamanta kama shi nan kan shi al'arshi can kafafun shi karsai bakwai wa izamuhu kan jibal kafafun jikin shi nan aka sa a sararin duwatsun duniya gaba daya dubi kashin hannunka balacin nan mai kashi da gwiwar hannun ka faɗa gwiwar kafa nan ne ka sa sirrin duwatsun duniya gaba daya in ka ji aiki na an ka misali ka je masallaci zuwa dawa ko makaranta zuwa dawa su takawa daya ana baka ladan sirrin duwatsun duniya gaba daya ba kawai kafa kaɗai kuma biyar jini sa fa'a ba ƙarfin duwatsun duniya gaba daya in za sa kuma su ni wannan aikin naka za a da da ƙarfin aikin naka da ƙarfin imaninka da kuma ƙarfin duwatsun duniya gaba daya za a ɗora su ni na sha takwas wa muhuhu kalma adini ɓargon mutum kamar ma'adanai ne nan aka sa filin ma'adanai gaba daya da za ka yi zikiri to hatta bargon ka shi ma ya amsa yi zikiri za a baka lada kamar ka ci yadda dinare da duk ma'adanan duniya gaba daya saboda Allah ya fi an fa zikir na sha shida wa jauka ko kalbi a cikin dan adam kamar teku ne na aka sa asararin tekuna gaba daya in kai zikiri shi ma cikin ka ya amsa shi ma ya zikiri za a baka lada yawan ladan adadin abin da ke cikin tekunan duniya gaba daya na halittu ta dubu-dubu ruwa ya baki da na sha bakwai wa uhu kal anhar kayan cikin mutum su su daga man koramu kenan ga su akwai tumbi ko tumbi daga cikin tumbi ko kuma akwai akwai ruwa ruwa tumbi hanji daga cikin akwai ruwa ruwa to wannan kuma kaman koramu kenan shi ma za a baka ladan dugu-duguwan ruwan da ya cika tekuna da koramun duniya gaba daya in kai zikiri ko salati ko sallah ko duk ibada na sha takwas ko uruquhu kal jadawi wa sawaqi na sha takwas jijiyoyin jikinka wannan jijiya daga kai ta yi waje kaza wannan jijiya daga kwanya ta yi waje kaza wannan gwada kai ta yi waje kaza wannan ta yi kaza ta bi nan ta bi can ta bi can ta bi can to kamar hanyoyi kenan wa sawaqi kuma kamar kasuwanni kenan wannan jijiya ta miƙe inda ta ƙare to kasuwan da kenan wani jijiya ta miƙe in ta ƙare to kasuwar ta kenan to in kai ibada kai sallah ne kai zikiri ne tasbihi ne istighfari ne salati ne to za a baka lada kamar ka bi duk hanyoyin nan gaba ɗaya kana zikiri hanyoyin duniya gaba ɗaya kamar ka miƙe a ƙasa daga nan ka je har Lagos ka ta ta ta kutano ka bi hanyoyin da ji bangon duniya duk hanyoyin duniya gaba ɗaya ta nan ka yi gabas sanarihim ayatuna fil afaqi wa bi anfusihim hatta ibrahim anhu al-haqq na sha tara wa shahamuhu kaddin barban dan adam kitan dan adam kitan ana aka samu shi asararu na kwababbiyar kasa gaba daya in kai zikiri kuma za baka nauyin kasan da aka taba kwaba ta da gangar duk wani ruwan sama ya jika ta ta kwabe da ƙarfin ikon Allah za baka lada mai nauyin kasan da ta jike a duniya gaba daya tun adamu zuwa wannan ranar walaƙad karamna bani adamu na ishirin wa sha'aru kan nabati gashin kan mutum suna matsayi kamar tsire-tsire ne wato ana aka sa a sararin ciyayi da shuke-shuke da itatuwa na duniya gaba ɗaya in ka bauta ma Allah to za a baka lada ne da adadin nauyin ciyayin duniya gaba daya da itatuwan duniya gaba daya da tsartsaren duniya gaba daya dan ɗari rufi an fashe sai na shirin da ya ga can a sama ya can a sama waman batu shari kattar batu ɗayi ba kakka mata kuma inda kuma inda kuma gashin yake tsurowa a wajen wajen kai ne jiki ne hammata ne mara ne hannaye ne kafafuwa ne inda duk gashi kuke yake tsorowa a jikin dan adam shi mai isharar wajen kamar ƙasa ce mai daɗi lafiyayya wacce take karɓar shuka ai ƙasa ko ƙasa da ke shuka ko ba ko mu da fako inda ba a shuka kuma da wuraren da gashi tsirowa to shi man ana biyan ka ladan ibadu ne da nauyin wa'annan wuraren gaba ɗaya kai dan adam duk ba lada goma ke baka in dai ka san wannan fannin sai ka wasu matsayin lada goma kuma ka gani ba ka san wajen kowa da kowa man za a lada da falahu asiru amsali ha amma ka san wannan yanzu to shi kenan ka ɗauko ka zama halifa Allah kenan da inni ja'ilu fil ardi halifa inni ja'ilu fil ardi halifa to wajen da gashi da tsirowa nan ne inda ƙasa take karɓar shuka ina ne kuma da ƙasa ba ta karɓar shuka faƙo kenan wanda har ho kalmar fawo ne ba da da kuma kamar faƙo ɗin kenan shi ma to yake ne bayan ta shi ma ya amsa za a ba ta nauyin faƙo faƙo na duniya gaba ɗaya da su wasu a suke ne da ƙarfin zikirin da ƙarfin imani da kuma ƙarfin wa'annan faƙo-faƙo na ishirin da uku wa unsuhu kan umran in mutum ya zauna gida bai tafiya ba to kamar yana raya gidan kenan da ba shi ladan nauyin gidajen gaba daya na ishirin da hudu wa washe tuhu kan haram in kusa kuma ya tafiya kuma ya bar gidan ya je daji ne ya je tafiye tafiye ne ba shi a gidan shi ba shi a garin shi to kamar ya mai da gidan kango kenan kamar ya rufa shi kenan idan gida ba kowa ai kamar kango kenan in ba mai gida aka ba gida kenan to shi kuma za a baka lada adadin nauyin dukkan gidaje kango na duniya gaba da eh in kai zikiri ko salati ko ibada ko sallah ka rufa ta da gaba daya za a dora sa zikirin fa amma man fada da mawazinuhu hmm ko shi ta zafiya haka shi da zikiri daya za ka rinta yayi mizani gaba daya za ka tashi yin nauyi dan shirin da biyar wasu na fasu karni kuma ne kuma ta yi numfashi alaman sirrin iska kenan shi ma shi ma kai zikiri ana baka karfin nauyin martabar iska gaba daya iskar duniya gaba daya dukkan ta ne shi na shida wa kalamu karrat mutum ya magana kamar sirrin tsawa kenan don za a baka sirrin tsawa in kai zikiri ita ma za a baka ladan zikirin tsawa da zikirin faɗaɗun da ke tare da tsawa da kuma karfin nauyin da gaba daya duk za a haɗa su a kan skeli in za a wani maka Eh, dan ɗari zai a juya zai ji tamirin ayatina fil afaqi wa fi anfusihim sai sun da bakwai ta zaji za a baka wato mutum ya magana kamar alaman tsawa kenan dan ɗari da kuma za a baka lada in kai zikiri ko kai salati ko kai sallah ko duk ibadan da kai tare da ana baka lada kamar tare da su kake gaba daya da tsawon da malamin da ke tsawon gaba daya in an zo lahira za a yi sabi har da su za a ɗora gaba daya kan su jeli walƙar karamna bani adama a shi su ne hanyar bariyyati ko kana ce su su koma wasu zamo sharar bariyyati a rikiya na shirin da bakwai wasu wata hukar sawa'i muryan dan adam kuma su kuma kamar walƙiya ne kamar walƙiya ne tana ka a fararun walƙiya gaba daya in kai zikiri ko salati ko ibada to shi ma hatta buɗe ne yamma za ka aiki to duk wani kuma ana ƙara kun su masu miliyan ne gaba ɗayan su balle kai murya murya tana kuma sirrin tsawa kenan walƙiya walƙiya ra'adi tsawa tsawa shi ma walƙiya wani buka a hukka na ɗari na shirin da bakwai in mutum ya kuka to ishara ne na zubar ruwan sama da za ka sa'a Allah ta mace ka kai kuka ta tsoron Allah za a baka lada adadin yawan dugowar ruwan sama da aka yi tun farkon duniya zuwa wannan ranar kuma za a yi kuma za maka hisabi a cikin za a dora haddasu dan gari kai kuka ta tsoron Allah ko kai kuka dan soyayya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko to wani ya zo maka ko to sai ga shi hanyar Allah ne ko to sai babanka ko to sai illanka na shin tana wasururuhu ka zo in nahar in mutum yana cikin farin ciki to ishara ne kamar hasken rana shi ma ana ba shi sirrin hasken rana kenan ta farin ciki wa hudunuhu ka zulmatin laili wa hudunuhu ka zulmatin laili mutum ya bakin ciki kuwa ina cikin damuwa za ga mutum shigo kamar alaman zuban dare ne za ga ya daure ina farin ciki kuwa za ga yana cikin hulɗa ana cewa alaman zuciya a tambayi hulɗa nasara ne daya wa nauhu kalmauti bacci mutum kamar mutuwa ne ishara ne an jefa sirrin mutuwa a cikin ta hatta bacci idan ka yi musamman za a kwanta kai zikiri ko kai salati ko kai addu'a da ake a bacci to duk numfashin ka zikiri ne to zikirin nan za a auna shi a lahira yana daidai da karfin nauyin mutuwa ne kana cikin farin cikin ibada na karfin naharu kana cikin bakin cikin ibada karfin lailu wai ka zato kal hayati mun kuma kuma ya farka ya ibada shi kuma kamar isharar rayuwa ne ibada za a baka shi a cikin karfin sirrin martaban rayuwa rayuwa ta mahalitta ce mutuwa mahalitta ce dan gari na talatin da uku wai wadatatu ka fata ita farihi lokacin da aka fi dan adam ishara ne kamar alwasin zai fara tafiya misali za ka je lagos daga zaria ko za ka je maiduguri daga zaria ko ma daga nan zaria za ka je garin maka ko madina ko za ka je ingila ko rasha ko china ko india to misali dai ranar jami'a sai ka to daga ranar ka fara tafiya na talatin da hudu wa ayyamu subahu karrafi kwanakin da yake yaro kwanakin yaran tanshi kamar kwanakin bazara kenan isharar lokacin bazara kenan wace babu hukkan saiti lokacin da kuma ya tasa zama saurayi daga nan shi kuma kwanakin damina kenan kwanakin zafi kenan kwanakin isharar zafi kenan yau su karfi ya zo mishi na talatin da shida ko kuma tun kan hari lokacin da kuma zama gwarzo kamar lokacin damina kenan ya riga ya aure ya hayayyafa an fara samun jikoki damina kenan uwa albarka na talatin da bakwai wasu wata hu kashi tayi lokacin da kuma mutum ya tsufa ishara kan a kan lokacin sanyi lokacin sanyi lokacin sanyi yaya jiki ya bushe ko lokacin sanyi yawan bushewar jiki isharar lokacin tsufa kenan in kai ibadu ko da yaushe ne ana baka ladan ibada kamar kai a lokacin sanyi ne kamar kai su ana tsananin sanyi ne kuma kamar kai ana cikin tsananin zafi ne kuma kamar kai lokacin bazara ne kuma kuma kuma kamar kai lokacin ne ne eh sanyi damina zafi bazara ko da dare kai kana ladan wani ibadun gaba daya ko da rana kai kana ladan wani ibadun gaba daya wa mutu kai iza mutasafari ranar ma kashi mutum ya mutu to kamar nan ne karshen zangon garin da zai je na tafiya in ne je lagos ne to lagos din shi kenan ne je maiduguri ne maiduguri shi kenan ne je madina to madina shi kenan na talatin da tara wa sunun ni umrihi kalbul dana adadin shekarun da zai yi na rayuwar shi kamar shi ne garuruwan da zai je shi ne kamar garuruwan duniya gaba daya garuruwa na duniya garuruwa garuruwa misali kasashe guda nawa ne banda kasa kasa akwai gari ko na ce kasa daya akwai jihohi guda kaza to to jihohin nan guda kaza ko wanda akwai suna akwai garuruwa ko to to garuruwa guda nawa a duniya to yawan su Allah kaɗai ya sani to adadin shekarun da za su yi na alaman garuruwa to in kai ibada ko da kai ibada da dare ne da rana ne misali da alwala da ba alwala in dai ba sallah ne ba ana baka lada adadin ibadan da kai a kowane gari a duniya gaba daya ma'ana kamar kai ibada ne a kowane gari a duniya gaba daya a kowane gari da wannan cikin labar da wanda ba ka ji da garuruwa da ƙauyaku kamar ka ji ko'ina misali a cikin sallar la'asar za baka lada kamar kai sallah a kowane gari na la'asar a duniya gaba daya da kowane gari da kowane ƙauye kai zikiri da a nan wajen za baka lada kamar kai zikiri a kowane gari da kowane ƙauye ولقد كرمنا بني ادم وفي انفسهم dan gari na arba'in wasu hor manazil watannin da kake cinye a rayuwarka kamar adadin gidaje kenan in ka sallah a gidanka za baka lada kamar ka sallah a gidajen duniya gaba daya na arba'in daya wal asabi kal farasi kwanakin sati sati da kake wucewa a cikin juma'a ta zo ta wuce duk juma'a ta zo ta wuce to kamar farko yake nan na rayuwa ka farta yi farta yi ɗaukar na bil uku na arba'in da biyu wa ayyamu kal amyal kwanaki da kake wucewa kamar miloli kenan kwana ɗaya mil ɗaya kenan kwana biyu mil ɗaya kenan to mil nawa ka ɗibo to ma'ana an kai an kai zikiri tsabana da da misali an kai zikiri sau ɗaya tsabana da kamar ka dinga zikiri ne na mil mil ɗin da ka ɗibo na rayuwanka mil mil ɗin kenan daga nan mil ɗin faɗin duniya kenan baki ɗaya na arba'in da uku wa an fasu kan huɗa numfashi da take yi ishara kamar takawa da kake isharar takawa kenan na ka sarin takawa takawa da kafa ko juyawar tayan mota ko juyawar tayan mashin ko juyawar tawon tayan keke ko ko gunjin jirgin sama ko juyawar tayan jirgin kasa don kai zai jiri kwana daya za a baka lada adadin takawa na adadin duniya gaba daya an sa sarin takawa takawa sarin takawa ta kasa akan numfashi ka duk numfashi in dai kai mumini ne an sa wannan sirrin ciki inna ja'alna halifatan a inni ja'ilan halifatan fil ardi wa kullu man nafaza nafsan ka annahu ya'du hadatan ila ajalihi dole sai numfashi to kamar yana yin tafiya ne yana takawa har zuwa inda zai je wajen mutuwar shi kenan da bai da hudu ga ita su man arzu saboda bakin sannan ita duniya sama kasan nan tana da kasai guda bakwai ne ko aka fi kasai bakwai ne ko to na akwai arjun sauda'a akwai bakar kasa waga bara'a akwai mai kura kura irin namu kenan namu na nan namu na nan duniya shine gabara'a wani kura na mai da harshe na kasa daya sauda'a na kasa ta ta ƙasa ta daga ƙasa ɗaya ga fara'a na ƙasa ta biyu sauda'a ƙasa ta uku amara'a jaci na ƙasa ta hudu safara'a ƙasa ta biyar baita'a wannan safara'a wannan kuma baita'a farakin sai an samu ɗaya biyu uku hudu biyar na ƙasa ta shida zarƙa'a wato da gama ruwan tsarkiya kamar kamar kashe mai ruwan bula sosai ruwan bula sosai a lura bana da haske safara'a ruwan bula sosai hasara'a mai ruwan gireti to kana zana mai insan kishiyoyinsu inda aka sa asararun a cikin dan adam fi jismihi a cikin jikin shi wuraren nan guda bakwai ina ne ka zuba asararin asarku gaba daya wanda in kai ibada za a baka lada kamar nauyin kasar bakwai baki ɗinsu a jikinka akwai aljilkin fata wa shahamu zai kitse wal lahamu da nama wal uruku da jijiyoyi wal asabu again da ƙashi wal wal asabu da da fata mai kauri wal kasabu da kara shi ne kamar kara tsakanin kafanka zuwa gwiwa tsakanin gwiwan kafa zuwa cinya tsakanin hannu zuwa marafatai da tsakanin marafatai zuwa zuwa sama kasar kenan wal izam sai kasusuwa na aka tara maka a sararin tambayi ga gaba daya an tara asarar kasar ga gaba daya kana cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah zai da wani ɗaya nan su suna ɗaukar nauyin asarar halittun nan gaba daya ta da kasar kasai haihuwa can gaban al'arishi da duk abin da ka da lissafa ɗin nan gaba daya kana ɗaukar nauyin sa ne gaba daya kai sai momini sannan kuma sun majumi a fili a halaku jibil a haiwana ce dan adam mutum an tara mishi ɗabi'un halittu gaba ɗaya duk halittu an tara mishi dan adam na rafa'in da biyar wa huwa kana malaki min da marfati wa safai dan adam musulmi mumini ni zaman Allah arifi kashifi an tara shi sufofi gidan shi kai ke da mala'ika ne wajen martaba da tsarkin zuciya wajen martaba da ma'arfa san Allah da tsarkin zuciya kai ka ce mutum mala'ika ne wani kuma dan iska ne wa kan shaitan min tafil makai wani kadurata wani kuma kai ka ce shaitan ne in yi tashi da maka shirya makirci da kuma in yi gurɓace kai ka ce shaitan ne وكالعدد بالجرعة والشجاعة والكذب ونظمة وذكره زجار الكاء بالتور الري وحسن تكاس الزاكي نعم ذكر وكلا بهيمة بالجهل ونظمة أقول جاهل ba karatun boko ba na arabin ba komai ba wani abu dan gari ba kudi ba karatu kalmar yi mata birjihari wani akan da kai ka ce kai ka ce dukiya ce kafin kuma ka zuwa dukiya kafin zuwa yau ita doluwa ne ita na abin tara wakan namiri filkibiri wani kuma ɗan ɗan akwai girman kai sai ka ce shi sai ka ce namiri me ne ita ba na mun na gafe ta nufa ne wajen girman kai wani kuma wakan su ibi fil isadi wani kuma zubin wajen banna ko ka ce kura ne shi wajen banna na haɗin da wakar himari fil sabon wa sha'awar wani kuma da shi wajen saboda haƙuri saboda haƙuri shi sai ka ce jaki ne ai ta dukan shi ai ta zagi shi ai ta tsegumi shi ai ta wani mai shiru kai ka ce zaki ne haka shi ma a jin wani wani gwajen sha'awar mata kuma shi ma a jin shi ma karfe ma kamar jaki ne eh ga shi ne fiye mata shi har ma da barma wanda ma mata shi ma zage na zai suna dambe dambe a hanya na hankali da biyu wa kalin so kashe ta aidan shi ma dai wajen sha'awa misali idan wani ana ɗan suna fushi da sha'awa kai ka ce shi tsuntsu ne ka ce tsuntsu ne na hamsin da uku wa kasa alaihi fil hilati wani kuma mutumin akwai dubara kai ka ce yan yawa ne kai waye kai waye na arba'in da hudu wa kana faris fil haras wani kuma mutum za ta tuni shi akwai kwaɗayi akwai kwaɗayi kayan ɓera akwai kwaɗayi kayan ɓera kasan ɓera ya fasa abincin shi amma ha abu zai na kwata rigunan mutane ya cinye wancan rigan ya cinye wancan takardar abinda ma ba a cikin da dauka ya je karan ran shi koyi ya bata wannan ya lalata wannan wa kan namlati fil jam'i wata abin da akwai shi da zare ya sai ta tara dukiya din jikan shi ya san har ya mutu ƴaƴan su mutu jikuji su zo ba su yi wani kuɗin ba amma har yanzu ba a fara tarawa ba kai ka fi tururuwa ne wajen zare sai ka tara abinci kai ka ce sai yawa ne ita ba girman jiki ba na hamsin da shida wakar kalifi in buguli wani wafayi wani kuma sun mishi mutum ne maruwaci sai ka ce kare ne kare na sama abinci ita na da gudu shi kaɗai da zai ce haka nan kuma da wani kuma akwai cikin alkawari shi ma dai kamar kara kare akwai cikin alkawari kuma ka hantar tabara wani alkawari na hamsin da biyar na hamsin da bakwai wa kalafin biri bin shari'a wani kuma wajen kazanta sai ka ce alade wani kuma wata daga wata wata hawari take wani hawari yake ba wanki ba wanka da ɗabi'an alade kenan saba'in hamsin da takwas shi ne wakal hayyafi filhikili wani kuma an ɗaɗa akwai muru ƙwalli sai ka ce maciji ne wani kuma an ɗaɗa kan jamali fil ilmi wal hikimi wani guda da ɗin wajen haƙuri ka ce raɗumi ne yara da tawa ba da shi again kuma da ɗin akwai mun ƙulli shi ma kamar raɗumi raɗumi akwai akwai haƙuri in kuma yi ƙarshen ruwa akwai mugun ƙulli na fitin daidai wakastin ta sahawar wani kuma a cikin mutane ka ce mishi mai yawan kyauta sai ka ce zakara ne zakara ba da baya ka fi tsakuwa shi ce wasu bai da shi ya ƙurin na su da daya wakal ko sana'ati wani kuma kai ka ci ce shi da wajen yawan iya sana'a iya gini sada kullum dai sada kullum sada gini wani wani wani Allah ya fahimci gine gine gida wancan gida bai ma gama ba ya fada wancan bai gama ba ya fada wancan bai gama bai fada wancan na mutum da biyu da kan gairar ta fita wasu wani kuma mutum shakwai ta wasu sai ka ce ma giyar sai ka ce can yau can wace na sun dauko wa kan gurabi bilbu kowai wani kuma akwai shi da sammakon da tafiya sai ka ce hankaka na ƙarshe na tun da hudu wakala bayan zai kan himmati wani gurin mutum a bangare ko yanki akwai shi da himma in ya sa kwafa ya nace ma sai ya samu sai ya tun gabi ya dinga bi sai ka ce shafa wani ya gidan kaza in dai an yi su ba su ma sun gudu su ɓuya ba a ba sanarihun ayatina fil afaki wa fi anfusihim Allah ta da sannu za mu nuna mutane ayoyinmu a cikin sasannin duniya kai har ma a kan kansu ma za mu nuna musu san su ayoyin su zuba a tare da su wanda su ba sani ba hatta sannan an haƙa har abin ya bayyana musu cewa lalle Allah azza jalla gaskiya ne Qur'ani gaskiya ne annabi gaskiya ne a wannan da rabbika su bai suka godiya ba da abin alfahari ya kai da turare na inna annahu sa shi bakin ala kul shi shi da shi maharbi da kan dukan komai yana ganin dukkan komai yana ganin kowa da kowa kuma kowa na ganin shi ala ku saurara innahum cewa su kafirai fi mutumil qaidabihim wai su wata aya da aka karanta sanurihim ayatina fil afaqi wannan shine tauhidi kenan na amawa wata an zuba irin na hasawa an zuba ko uwa da kowa da komai da komai a jikinka kana da surin kowa da kowa da surin komai da komai a jikinka surin hasawa ta mafi an fasa yau hatta to mutum ya zo wannan mataba yana zaga dantse wajen tauhidi sallah azumi zakka haji ga farallai ga nafiloli ga dariƙa ga istighfari ga salati ga halala aka ci sa ma ya daure ya tarbiya ne kai ne kai zai rike na ya taimaita wannan aikin ya ta wani aikin hatta ya san lahum annahu al-haq a fare shi a arkai su ta ibada zan tsaya zan tsaya har su cimma lokacin da cewa annahu al-haq al-haq min qabl al-haq min ba'd al-haq yamin al-haq shimal al-haq الحق أمامه الحق الحق هلك الحق في السماء الحق في الأرض حتى يعلم أنه الحق أو لم يتبقى سم بسكي أبن الفعريبة أنه على كل شيء شهيد الله ينكلم بكم كومي مكوانا كلم شيء سيدي أقول ما تقول تجاه بما تقول الله با كافرين كنا أقول ما تقول تجاه سماي بعد أن الله سيأتي الآخرة مسلمين كنا to ala zai cewa inna ji wasu filin yake suna cikin kokonto ne da ƙarfin daga gaman Allah ubangijin su ku kafirin su gaba ɗaya ma ba ba ma kiyama su musulmai a ba zai sayan je lahira a cewa ya duk abin da zai tabbata za a gashi a lahira in dai kowa zai gashi a lahira a musulmai a shi halarta manyan bayan Allah su mafi cikin a duniya tunda wani ya fi wani wani ya fi wani Allah ku saurara innahu hakika ta shi bangiji bi kulli shay'in muhit shi ne ya kewaye dukkan komai ilimin shi ya kewaye dukkan komai kuma kan shi ya kewaye dukkan komai kuma sannan Allah azza wa jalla shi ne ya tajalli akan dukkan komai shi ne muhidun bi kulli shay muhidun bi kulli shay amma wani abu baya samuwa sai an gyara zuciya an tace ta an tsara ta an cika ta da istighfari da hasken salatai da hasken zikiri da hasken tunanurani don ake samu aje wannan wajen da za a ga ayoyin Allah gaba ɗaya ta shuhudiya inda ta ana ga maka a ilimance don ka cika da aiki za a gan shi a bayyane sanurihimu ayatina su a harfan masu zagi dantse zan zama nuna su ayoyin namu fil afaqi a sasannin duniyar sasannin sammai gaba daya za su gani din gani na shuhudiya na zahiri wannan bayanai na ilmai ne dan zaki kuma za a kai mukamin kashafi za a gani a bayyane hatta to sai amsa hatta akan kansu ma za a musu wasu tajallin wanda za su gane cewa annahu al-haq amma do wannan ba a yi ba sai an gyara zuciya sai zuciya ta yi in ka duba ibn sa'ila al-askandari yana cewa kaifa yusulqalbun kaifa yusulqalbun suwar al-akwan mundabi'atul filin atihi mutum yana so ya samu kashafi yana so ya ganin annabi a bayyane da bacci yana so ya ganin al-arshi al-kursi lawhul mahfuz al-qalam al-a'la da abubuwan mamaki da asarar mulki wal malakoti yana so ya gani to ya za a zuciyar ta haske suwar al-akwan ga hotunan mutane mun ɗabi ake duk an mammanna su ka mammanna su filafi a cikin a cikin filafi zuciyarka eh misali kana son kai arabi ne ana son ka kora kowa a zuciyarka ka kora komai ko sai Allah sai annabi kawai ba tunanin kowa ba tunanin komai idza ataita ila salati fa qari salbaka min ad-dunya wa ma fiha wastadil ba ka mawlaka sannan ka dauko hoton wani ka ban a zuciyarka ai wani makoyina ne ai wani makina ne kana kana kana kana tunanin hotunan su ya za a zuciya ta haske hotunan kaunu sun mammanne a wannan gilashin kuma ga gilashin kuma an kuma samu kunun kama da kunun tsamiya amma amma mata a wannan gilashin ya za a yi haske an kai fa yarhalu ila lahi wa huwa mukabbalu bi shahawatihi ko ko ya za a yi mutum ya ce zai iya samun martaba daga inda ke hanyar zai fadar Allah alhamin kuma ya riga ya rungumi dukkan abubuwan da ke sha'awa kawai ya rungumi zunubai da rungumi zunubai ne Allah zai maka shi haka zai fadar Allah eh an kai da mau an yi dahul haratul lahi wa huwa lam istahar min janabati salatihi ko ko ya za a yi mutum ya tsoyi shi a rufe ne wai yana gurin yana kwaɗayin shiga cikin halaran zatin Allah alhamdu bai tsarkaka ba a kan janaban rafkanan shi ya ƙi hanyar Allah ko ya samu duniya gaba ya ƙi ba da ya samu wasanni gaba ya ce a hakan gizo mu wani wani zama ya shiga fada Allah shi ma na Allah ne an kai fa yanzu an yi fama دقائق الأسرار وهو لم يتب من أفواته koko ya za a ce mutum cewa shi arifi ne yana so ya samu ilimin ilhama ilimin ladunni ilimin tsakanin shi da Allah suna so suna ya zama wani abu alhanan kuma bai tuba daga zunuban shi yana ta fada fada ya fada yin zunubi wancan ya wancan zunubi kuma bai nan yin tuba ma kake sai samu ilimin ilhama ya samu ilimin ladunni hakan ne za a je kai fa yarju an ya fahama da ka'iqal asrar huwa lam yatub min habawatihi in an gyara sanurihim ayatina fil afai ya kara da cewa ma aradat himmatu salikin an ta ifa inda ma ku shifalha illa wa nadatu hawatifin haqiqati allazi tadlubu amamaka ko da ka fara tunani ka fara ibada ya kai musulmi ya kai mumini ya kai dan dariƙa ya kai arifi kaga kamar ka fara samun wani fitahin zahiri ko ko kashafi na ba'ini kana ganin wani abubuwa kana jin wani abubuwa kada ka yadda ka yanke wannan ibada ka ci gaba da yi da za ka yi maka tsaya to martaban zatin Allah za ta yi maka magana ta ce abin da kake mafi na a gaban ka baka zo ba har yanzu akwai ƙari a gaba in ka ƙara za a ƙara ma wala ta fara ta zuwahirar mukawwana ce illa wa na ta haƙa'i wa inna ma na hannu ku su tun falata ka fura ko da kuma kan an fara ma kashe bai gari alhamdulillah jiya na ga al'arshi al'arshi akwai ƙayatarwa jiya na ga alkursi alkursi akwai ƙayatarwa an ji a nuna mun dutsen ƙaf an ji ina kada ka yi wannan gawalancin ko da an fara nuna maka wani abu na zahirin kaunu to kada ka ce alhamdulillah ai kai yanzu ka haɗu tun ran da kake daki an gaya maka ka fara samun asrarin zatin Allah yanzu ka kuma dawo kuma kan garin al'arshi ne kuma o shi ka kalla amma yanzu shi ka kalla kuma amma ka kallo ne dutsen abu ne eh ne da kika kalli kafuwa asba wasi sai su sai su ka ta bada ne kai wadanda fa ka gama ne jarabawa a gare ka kada ka furce ya kuma ka san abin da kake kai kuma lokacin kan gaza ne ka ga su ka ka ga wane ne ka ga mene ne su da masu jeran ka wala tarhal min kauni ila kauni fata kuma ta himar raha kada ka rika maraita kana arifi yau ka kwana zikiri gobe ka kwana zikiri jim ka kwana zikiri kullun salati kullun ibada amma kuma kana tunanin kauna kuma al'arshi al-kursi yawan mahu wuta aljanna kuɗi wani maki wani matsayi ka zama ka dalalle kenan ana fara Allah zuciyarka kana tunanin wani matsayi wani maki wanda tana sona wani bai sona wani kaza har da mu kulli eh amma ka ce Allah Allah Allah ka Allah ka ci uban wani ka rufa ka Allah ka maganin wani to ka tura wani maganin wani kuma wani da ci da magani ina ne ba su dillin a ciki ina ne ba a yi Allah ciki mun rubu ayatin na fil afai haka mare ta daga kaunu zuwa kaunu ka zama kaman kaman dutsen kaman dan dutsen kan nan ne kaman magurji na dutsen kan ne sunan shi abin abin nikan eh ga dutsen nikan dan da ake nan magurji ka zama kaman magurji ya tashi daga nan gaban aka tura shi daga sun ya ya ka dawo da shi kuma su kuka zama kuma haka kuma an inda an fara nan kuma aka dawo kuma kada ga haka ake aure shi ne dai walakin irhal min al-akwan ila al-mukawwin ka tashi daga tafi ka bar kaunu ko da Allah abu zalla wanda shi ne kowa da kowa nan zaka tare wajen shi zaka tare wa anna ila rabbika al-muntaha nan zaka je in ka je kan da wannan zuciyar سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يبين لهم أنه الحق. In ka je da haka za ka samu wannan sirri. In ko ba haka ba, ai an gaya maka innahu awala da kafi dina fika ko annahu ala kulli shay'in eh ala kulli shay'in ne shahidin yana kallon kowa ko kowa na kallon shi huwa zahir saboda bayyana shi ne sa ba a iya gane shi huwa al-fadil saboda kuma shi ne kuma sa shi ma ya ƙara ɓuya bayyana shi ta yi yawa ne yasa ba a gane shi bayyana ne ta yi yawa an wala kullu shay'in muhitun ya kewaye komai da komai dakari yasa ba mu ce ma ra'aytu shay'an illa ra'aytu Allah qabla ban ganin wani abu sai na Allah kamun in ga wannan abu abin da ya kewaye abu wanda aka ce yana ciki kan a ga wanda ta fara ganin wanda ya kewaye innahu innahu bi kulli shay'in muhit to nan tashi karfai kenan wajen ma'arfa kenan na ki samun zauki da fatafi da kashafi da sa'au da mahau da sahau da fana'i da fana'ul fana'i innahu bi kulli shay'in muhidin innahu ala kulli shay'in shahid kowa na kallon shi kuma bai san shi ne ba shi kuma na kallon kowa mu shi ke kawai da kowa mu shi san kowa ya san komai ba kuma wanda ya san shi gaba ɗaya yace in ba haka ba ai alkaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi kauna gaba ɗayan sa aita duhu ne har san haƙo ne ya bayyana su kamar alkauna duk wanda ya kauna walam ya shahada eh bai shigo diyar sa ta Allah ba fiye ce wani abu au inda hu ko lokacin da ya ga abu au qablahu ko kamun gane shi au ba'du ko bayan gane shi faqad a'awadahu wujudun anwari to samu anura ne da yawa su suka watsi da shi to hujbat anhu shubudul ma'arifi hujbil athar gina-gizan abubuwan da su gani ne ya zara suka haddace ka ba a ganin abin da aka koyar su hujbat anhu shumutul arifi an an tsare mishi an hana shi ganin ranakun ma'arfa da su hudin afad da su hudin afad saboda kira-kirai na zulubai da ke da alamomi alamomin kaza ka ga kaza ya ga kaza ya ga kaza abin mamaki min ma yi da alawo da harihi yana ina da abin da zai nuna maka samuwan rinjayen Allah da karfin markabai an haɗa baka anhu kuma fa ya hana ka gane shi bi ma laifin wujudin ba abu da abin da kuma ba wani abu tare da shi ya hana ka gane shi da abin da kuma ba shi wani ba abin ba shi kuma da shi bai hana gane shi kuma kun ba ƙariya ba kullum alaiha fani duk abin da ke duniya ba shi ƙararre ne da can ba shi gaba ma ba shi kuma da wannan da kuma kuma kuma kuma ya hayi kuma hajji kuma sau ba ganin shi kuma irin su gaji ne haka eh kai fa ku zawaru an yi hajji ba ko shay'un wa huwa allazi atara kullu shay'in to ya za a ci kuma wani abu ne ya hana a ga Allah a hannun Allah shi da bayyana da dukan komai eh shi ya bayyana da dukan komai umar shi wani abu ya kare shi ya je nan huwa kuma ata huwa al-alim fa ibadi ilimi ne mai faɗi da an nema kai bai tawo an yi hasibu hu shay'un huwa alladhi zahara bi kulli shay'in ya zai a cikin wani abu kuma ya hana ga Allah a hannun kuma Allah shi ne bayyana da wannan abu da shi da dukkan kuma Allah ne bayyana da shi kai bai tawo an yi hasibu hu shay'un huwa alladhi zahara bi kulli shay'in kai bai tawo an yi hasibu hu shay'un huwa zahiru qabla wujudi kulli shay'in كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء يا بأس من أبو يا كاري يا حجب يا صاحب فكان من باور الله أرحمكم هو أن أبنى أستخدم الله أن يحاج شيء don da wani ya kare a ganka a shi abin da ya kare a ganka ya fi karfin ka Allah kuwa wa huwa al-qahiru fawqa ibadi kai bai tasawuru an yi hadu shi'u wa huwa al-wahid alladhi laysa ma'ahu shay'un yace laysa kamithlihi ko laysa kamithlihi shay'un laysa shay'un ba wani abu gaba daya ta misali balle kuma kamar shi kai ne tasawuru an yi hajjubu shi'un wa aqrab ilayka min kulli shay to wayya za a ce kuma wani abu ya hana ganin zatin Allah bai ce kuma ya fi kowa kusa da kai إذا سألنا عن أركان كيف يتصور أي هدب وشيء يا بأسون أبو يا حنع جيش يا كارشي ولو الله ما كان وجود كل شيء الآن قد بارشي با با وان أبو نسان دكا قومي با أبو نسان يا أتفا يا أتفا ما مايك ya abin mamaki kai fa ya har wujudi a kai ya mamakin yan aka ce wai wai samamme zai bayyana daga rasuwa eh wai aka gane wai ake samamme ya rasu kuma daga rasuwa amma kai fa zutul hadisu ma'amallahu wasu kadari idan ya za a ce kuma wai ga mare ga Allah mare farko mare karshe ga kuma bawa farko mare karshe kuma sun tarayya a miki da laifin sun yi cikin alhaƙo laifin mahajubi alhaƙo laifa bi mahajubi wai na malama hajubu an ta ana nazar ilaihi Allah dai ba koyayye bane kai ne dai ba ka gane shi in lawa da bawshabun nasarahu ma ajabahu da a ce wani abu ya kar Allah ba a gane shi to da wannan abin kenan kamar yarin da ya shi kenan wani kan lahu safirin da kare wujudi hasira inda a ce akwai wannan abin da ya kare Allah sai ta wannan abin shine tsara Allah ya hana a gaishe wa kullu hafirin da shay'in huwa lahu qadir duk wanda ce ya kare akan wani abu kaza to wannan abin ya rinjaye wancan to huwa qadir fa kai badi Allah ko shine rinjaye kana Allah wala jama'uhum wa huwa al-ana ala ma alayhi kana yace alka'ida fil kauni wa lam tuftaha lahu mayadin al qulubi masjun bidati bidati wa mahsur fi akal zati alka'ida fil kauni inda kace ga wani mutum a cikin halittu gaba daya wa lam tuftaha lahu mayadin al qulubi amma ba a buɗa mishi ilimin ilimin tiranan ilimin ba ba ba buɗa ilimin tiranan garuruwan bai ba da mutum har mutum amma bai sai bai da kasafi bai san ilimin gaibu ba bai san ilimin biranen gaibu ba bai san ma'arifa ba ba su ci wani bin da yi wannan an tashi a gidan yari ne da jikin shi kawai wa mahasuru ta da za yi an takaita shi ne kawai cikin gangan jikin shi kan shi kawai ya sani bai san Allah ba an taba al'akawan malam fasadil mukawwin in dai baka shuhudiyar ganin zaka in baka shuhudiyar zaka Allah ka tare da kawai kawai فإذا شهدته كنت أنا سوليس كلا كانت الأكوان معك فبعدين كون في متاردك إن دي باك سعودية ذات الله إذا كيك بمتان كتنجي سنة قدم سنكو كل من شك أخي الله كان سعودية شيء سنكو كوانا الله كوا سيد الله وزين شك أخي الله سنكو كواين لن يأتفهم سرم ذات الله لن يحلفة الله سنكو باكونا بسيام توازير a kuɗa rawa na zuwa gidan da ke akwai ne in gida ba shi ne za a yi eh wani ne fan ilin ma'arfa irin ai ƙwararri daga ta taɓa kowane fanni ne ta shek jihar da anu ya ce ai akwai ilimai ilimai guda ɗari da goma sha ɗaya amma kowane fanni ɗaya a cikin shi ya kasu akwai rasa dubu ɗari mu dukkan su bakansa alƙur'ani in mun zo irabi baka da irabi sai kuma baka da abin da ake yi wannan fashin ba arfa ne don ba arfan ba sai jihar sai da ake ciki to sai a je a dariƙa a yi tarbiyya a yi tarbiyyati tarbiyyati sana a tasbiya sana tasbiya tasbiyati inda zo ku zamu ke cewa al'arufu indi man banatu zati maratan wa bil sifati maratayn aw salasa wa ahbata al-wujuda fi hadaiqi salasa وقت الأطماء في الإسم وهذا مقام دونه أرض القتاج وتفكتك الأكباد لا ينال ببذل الأموال والأولاد لا بل ينال ببذل الله العزيز الوهاب يتي أعرف يا وجينا نوندا يفنائي cikin zatin Allah su daya kuma cikin safofi su biyu ko su uku ya tabbatar da duk samamu gaba daya a cikin halaran nan guda uku kuma ya tabbatar da sunaye gaba daya a cikin suna guda daya ya tabbatar da sunaye gaba daya a cikin suna guda daya ya tabbatar da sunaye gaba daya a cikin suna guda daya wa asfal asma'a fil ismi yace to hadha muqam wannan wani mukami ne martaba ne la yunalu ba a samun shi da amwal da ba da ba da dukiya kana ba shi hadiya kana ba shi kudi kana ba shi ba a samu da wannan sai da farlan Allah ya take tarbiya dunahu hadda shi kuma shi da da an da cewa laisa al-arifu allazi yahfazu al-ulum min al-awraqi wa innama al-arifu huwa allazi yahfazu al-ulum min malik al-hallaq ya ce arifi ba shi ne mai haddace littafai ba ya haddace fallaye littafai shafi shafi ba shi ne arifi ba wanda yake karɓo ilimi daga fatan Allah shi ne arifi ya ce laifin arifu allazi ya kula hashishi wani mal'arifu zuwa da nisa tutul malakuti wani hajji ta'azim arifi ba shi ne mai wanda zai kiri kici abinci mai kyau ya ki kwana a waje mai kyau yana cin ciyayi yana yana cin ya'yan itatuwa rigirigi ya bar riga mai kyau yana sa tsofaffi har tsawon da sabon dole na suna su ba su tuna ba to wane da zattar to ya rika ma asiri an ba ka tufafin da za ka tufa ƙarancinka ka shiga ba ka son sabo sai tsoho jirgi ya ƙi kwai ko nama ya ce shi ya zaɓi ciyayi to wane ya halittu ba ma ya halittu naman da suka lina na a ciki gaba ɗaya la ya fi lagos rajimu darajatul haƙiƙati hatta da fi alfa siddiqun bi annahu siddiqun wannan mataba wannan mukami tana da nisa tana da faɗi amma duk wani ilimin ma'arufa to sani sai shirya da kyau mutum ba zai hau martaba guda ɗaya daga cikin mukamman ma'arfa ba face sai su kai manyan malaman shekunai mutum dubu su ittifaki kai dinnan zindiki la yablugu rajul darajatul haqiqati hatta yashhada fihi alfa siddiqun bi annahu zindiqun dan dari inji sun da ne fara kira da lamu kita go for how eh go for how yake cewa ɗawaitu yake cewa ɗawaitu wata haltu ɗari da ilal haƙƙi likulli muridin wasu lil haƙƙi bil haƙƙi ɗawaitu ibadatul awalim kulliha bi hubbi rasulillahi ahmad zal khulqi ɗawaitu ulumal arifin bi asriha bi shamiyya rajul mustafa sahibul sidqi ɗawaitu madihal madihin jami'ihim bi ainil lihaihim bil amr wal khulqi fa alaytum la anfaqu an tujmadahu وكنت لشرب العاشقين مديرا فأسقيتهم نحلا وألا وداده وفلهم دام الجافلين حقيرا سكارى بلا إثم وقول بيا لهم سكارى بلا إثم وقول بيا لهم تفاوقتهم والملك كان كبيرا سكارى بلا إثم وبلا قول بيا لهم تفاوقتهم والملك كان كبيرا بمقعد صديق جالسين جلسهم مليك ملوك المالكين قديرا يسيرون خيرا يسيرون خيرا يسيرون خيرا يسيرون خيرا في المجالس قاجبا لسير الجلوس يشبهون سهورا وقد رتؤوا وقد رتؤوا وقد رتؤوا في تلك روض مآرف تراهم سكوتا والمقام مشيرا بيت برهام بيت برهام yake tsakani ya ƙadar hudu fi mubarrizin bi an lil mujalli fi muhabbati ahmadi lizalika aqadi fil wujud bi asrihi qata adawul amlaki ghayr musannadi dawaitu bihi nashar al ulum wa innani marastu bihi al baharain azani marastu bihi al baharain bahar shari'ati wa bahar al haqiqati marastu bihi al baharain ya habba marja nasiru bi sayrin yabtadi wa adu fi fadlihi نسير بسير يبتني وحد باطلا وليل يأتيكو يأتيكو بالمد جلبه وقد علم الأقوام أني مبرز وقد علم الأقوام أني مبرز ومن مرض جاءوا علي وأغلظوا وأنا أبالي والرسول مجاورين إذا سد أرباب النفوس وآبدوا وإن رجال الله كانوا لطاعتي وإن رجال الله كانوا لطاعتي ولد رسول الله بالأم غلظوا فأين إنايات الإله قبله بدون مبذر جانب التار تلحظون ومن لا حزته عينها حتى كل ما يحاف عليه والعدو الأرض نشوت بذكر المصطفى قبل نشأتي kagani da shauku da zikir mutafa kabla da shafi a ya azali da alifa kalfi fi laja a ya azali da alifa kalfi fi laja يرجي ألم تدر أن الهاشمي مساعدي إذا قبل الحرمان يوما ونفضوا ألم تدر أن الهاشمي مسامري ومقتبسي مهما تحير فيه بسي ألم تدر أن الهاشمي متابع عن العبد مهما قيل فرموه واغلسوا ألم تدر أن الهاشمي مؤيدي إذا بحش الأقطاب إذ قيل فانبذوا وقد آلم مدوسي فإني مفوض أموري إلى برهام الحديم الملكي وأين هو القدوس أين سواءه وأين هو القدوس أين سواءه على كل شيء محيط وأين سوى القدوس وأين سواءه دع الأين وابن العلم من ذلك القرسي دع الأين وابن العلم من ذلك القرسي ألا إنهم بمريد بالعربهم ألا إنه بكل شيء محيط فتذكر مهما قد حممت ولم تذر مداما ولا صوتا سوى ركز والهمسي وإن قد سكران أو دار مسلم فذلك من وجد تكثرت من لبسي ومهما تحدثنا لسكر ومهما تحدثنا لسكر ومهما تحدثنا لسكر عندنا علوم تعالت أن تأيد في قلبي برهان ومهما تحدثنا لسكر إن كجمك ونمجنا كل جمك ونمجنا في حال فاشن على المعرفة halin maye halin fana'i da fana'ul fana'i to mun ga dan abin da za ka iya samu ne wa mahama ta haddasa da sukuri duk lokacin da ka ji muka yi wani magana cikin halin maye cikin halin ma'arfa to fa in da na ulumu a tare da mu akwai wasu damfara damfara ilimai a tare da mu akwai wasu cikuka cikukan ilimai a tare da mu akwai wasu manyan manyan mukamai ta alat an taƙayyar da fitirsi ta fi ƙarfin a rubuta a لكل مقام إن دريت مقالة لكل مقام إن دريت مقالة وليس سواء آكل وأهو مسي كون وزي إن بيران لأكي كفاني ما وقتي دي دي دي دي عن كليبا اللهم صل على سيدنا محمد الكافر لما أغلق والحاسم لما سبقنا سوى الحج بالحج والحاج إلى صراطك المستقيم وأنا آله حق قدري ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wannan shi ne ƙarshen fasarar da za mu yi a gurguje a cikin tafsirin surat fuzilat insha Allah sai kuma Allah kayan mu litini mai zuwa litini talata laraba alhamis insha Allah suratul shura suratul shura insha Allah sai mim ayin sin qaf insha Allah sai mim ayin sin qaf ha ni ga mana samu je magana an ga an ga samu je haji an samu je haji